jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau kuma bakwai ga watan muharram hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama shekara 438 wanda ya daidai da tara ga watan oktoba miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalam shekara 2016 ci gaba da karatun littafin mu mai albarka littafin at-targhib wa tarhib na Hafizul Munziri jiya mun kai ƙarshen babi mai bayani babi mai kwadaitarwa dangane da ikhlasi mun faru babi mai tsoratarwa dangane da riya riya shine yin abu ba don Allah ba abin nan na magana ne ko na aiki ko na itikadi duk abin da za ka yi na ibada ba don neman yarda Allah ba da wata manufa ta duniya wannan shi ne riya ka yi domin ka nuna ma mutane su baka wani abu ko su yabe ka shi ne riya Allah ya tsare mu daga riya mun yi hadisai biyu dukkan su na Abu Huraira ko masu tayar da hankali to Allah ya tsare mu daga riya yau za mu tashi hadisin Abdullahi ibn Amr ibn al-As ya ce wa an abdullahi ibn amr ibn al'as radiyallahu anhu ma ƙala ƙulci ya rasulallahi a khabirni an aljihadi wal gazwi faƙala ya abdullahi ibn amr in ƙatalta sabiran muhtasiban ba a saka Allah sabiran muhtasiban wa in ƙatalta mura'iyan mukasiran ba a saka Allahu mura'iyan mukafiran ya abdullahi ibn amrin ala ayya halin qatalta aw qutilta ba a saka Allahu ala tilka hal rawahu abu dauda wannan hadisin an karɓo shi daga abdullahi dan amr ibn al-as da abdullahi da amr ibn al-as duk sahabbai ne yarda Allah tabbata gare su abdullahi ya ce qultu na ce ya rasulullah ya manzon Allah akhbirni anil jihadi ba ni labari dangane da jihadi wal gazwi da kuma yaƙi faƙala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya abdullahi ibn amrin ya kai abdullahi dan amr in qatalta in kayi yaƙi sabiran kana mai haƙuri muhtasiban mai neman mai neman lada wurin Allah ba a saka Allah Allah zai tayar da kai ranar kiyama sabiran muhtasiban matsayin mai hankuri kuma mai neman lada wurin Allah wa in qatalta in kuma kayi yaki mura'iyan kana mai riya kayi ne domin nuna ma mutane kai zarumi ne ko mai karfi ne kun fahimta shine mura'iyan in kuma kayi yaki mura'iyan kana mai riya mukasiran kana mai alfahari ai mufakhiran shine mukafiran kana mai alfahari ba a saka Allah kuma Allah dai zai tayar da kai gobe kiyama mura'iyan mukafiran matsayin mai riya mai alfahari ya abdullahi ibn amr ya kai abdullahi dan amr ala ayya halin qatalta akan kowane irin hali kai yaki au qutilta koko akan kowane hali an ka kashe ka wurin yaki ba a saka Allah Allah zai tayar da kai ne ranar kiyama ala tilkal hal akan wannan hali magana ta kare akan kowane hali kai yaki ko ko akan kowane hali an ka kashe ka wurin yaki to akan wannan halin Allah zai tayar da kai in ka tafi yaki kana mai hankuri mai neman lada wurin Allah mai ikhlasi Allah zai tayar da kai gobe kiyama matsayin mai hankuri mai neman lada ya baka ladat in kuma ka tafi yaki kana mai riya mai alfahari ka nuna ku adda zarumta ku adda karfe ku adda kaza shine mukafiran kana mai alfahari kuma Allah dai zai tayar da kai mai riya mai alfahari mai riya mai alfahari yana da ladawarin Allah kaga baya da ladawarin Allah rawahu Abu Dawud da Imam Abu Dawud ya rawaito wannan hadisi kun ji wannan hadisin cikin babin riya ko duk da yake ma'anarsa tana da kyau amma akwai matsala ga isnadinsa qala al-hafiz hafiz ibn hajarin ba ibn hajarin ba hafizul munziri yace wasatati ahadith wasu hadisai za su zo min hadan nau'i daga wannan nau'in fi babin mufradin cikin babi kadaitacce fil jihadi cikin babi mai bayanin jihadi ko ko cikin kitabul jihadi insha Allah ta'ala cikin wannan littafi ya yi kitabul jihadi to cikin kitabul jihadi zai kawo babi na musamman game da abin da ya shafi riya kuma don ya nuna cewa har wurin jihadi ana riya kun fahimta na ce muku duk da yake ya ce rawahu abu dawud da ya yi shiru sakata anhul munziri imamul munziri ya yi shiru game da wannan hadisin kaga bai yi koda ishara game da akwai wata illa ba amma tsakanin da Allah akwai illa cikin isnadin hadisin akwai majahuli akan hakan ga malamai sun kace wannan hadisi hadisi da ifi ne kun fahimta sai ku sa mai dadin wannan hadisin da ifi ne duk da yake ma'anarsa tana da kyau wa an ubay ibn ka'ab radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bashir hadhihi al umma bis sana'i wad dini war rif'ati wat tamkini wat tamkini fil ardi faman amila minhum amala al akhirati lid dunya lam yakun lahu fil akhirati min nasibin shi kuma hadisin mu na gaba an karɓo shi daga Ubayyu dan Ka'ab yarda Allah tabbata gare shi Ubayyu ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce bashir hadhihi al umma kai albishir ga wannan al'umma tawa al'umma ta musulmi bis sana'i game da daukaka sana'i bistini daukaka amma inda ta zo da sa'un hasana shi ko sai ya zan yabo la nuhsi sana'an alayka anta kama asnaita ala nafsika ba mu iya tsare yabo gare ka ya Allah kamar yadda ka tsare yabo akan kanka kaga as-sana'u in yazo da sa'un sai ya zan yabo amma as-sana'u in yazo da sinin sinun kamar yadda yake nan sai ya zan bi ma'ana ar-rif'a kun fahimta daukaka to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bashir hadhihi al-umma kai albishir ga wannan al'umma bis sana'i game da daukaka yi musu albishir cewa za su samu daukaka waddini da kuma addini war rif'ati da kuma daukaka da as-sana'u da rif'ati duk ma'anar su guda wattamkini fil ardi da kuma bada mulki cikin ƙasa Allah ya makkana ya makkanar da su wala numakkinan wala kamar yadda Allah ke ce cikin suratul nur wa adallahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum aha la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna to shine at-tamkinu fil ardi Allah ya ba su mulkin ƙasa yanzu ba talakawa ba ne ba su da ƙima to in sun ka ci gaba da riƙon sun ka ci gaba da imani da ayyukan alkhairi sai Allah ya karɓi mulki daga fajiran masu mulki ya mai sai ga mu'minnai shine at-tamkin fil ard kun fahimta to shine annabi ya ce ayi albishir ga al'ummarsa ta musulmi da ɗaukaka cewa Allah zai ɗaukaka su waddini da kuma addini wannan addinin da anna ana wulakanta ku game da shi sai Allah ya tabbatar da shi warrifati da kuma daukaka wattamkini fil ard da kuma mulki cikin ƙasa amma meye sharadin ba haka ga banza Allah zai ba su daukaka ya tabbatar da su cikin ƙasa ya ba su mulki ba sai sun yi me sai sun yi imani sun yi ayyuka na gari kun fahimta sai annabi ya ce faman amila minhum duk wanda ya yi aiki daga cikinsu su ‘yan al'ummata su musulmi amala al'akara ta aikin lahira menene aikin lahira aikin ibada shi ake yi don neman sakamako lahira kun fahimta duk wanda ya aikata aikin lahira aikin ibada kenan daga cikin al'ummata lid duniya amma yayi ne ba don lahira ba yayi ne don duniya kun fahimta sai annabi ya ce lam yakun lahu fil akhirati min nasibin lahira bai da rabo in ba shan duka ba babu rabo gare shi nasibin ai khalaqin baya da rabo gobe lahira kaga ashe kenan wannan kamar annabi na ishara da yawan mutane masu yan aiki wanda ake yi don neman lahira amma su ga hakika ne cikin kokon zuciyarsu ba sun yi don neman lahira ba suna yi ne don neman duniya menene aiki wanda ake don neman lahira aikin addini addini ba nan duniya Allah zai bada sakamakonsa ba duk aikin da kai na addini gobe kiyama Allah zai bada sakamakonsa amma ana dan baka takwaici so matadi kafin ka tai lahira amma sakamako na ne na aikin ibada sai mun tai lahira to da yawa annabi ya ce mutane yan al'umma ta ke yin aikin addini wanda sakamakonsa na lahira amma su ba sun yi don Allah ya ba su sakamako lahira ba sun yi ne domin su farautu duniya kaga ayi amfani kenan da addini a farautu duniya Allah ya tsare mu da tsari ne to shine annabi ya ce duk wanda ya yi amfani da aikin addini don ya farautu duniya ba don Allah ya saka mai gobe kiyama ba ku yi mai albishir cewa bai da rabo gobe lahira wurin Allah don haka ya yi hasara ko ya ci riba ya yi hasara Allah ya tsare mu daga hasara ya ce rawahu ahmad imamu ahmad ya rawaito wannan hadisin wa ibn hibbana da ibn hibbana fi sahihi cikin littafinsa sahihu ibn hibban wal hakim da hakim wal baihaqi da imamul baihaqi fi shu'abi cikin littafin sa shu'abul iman wa qala al hakim imam hakim ya ce sahihul isnad wannan hadisin mai ingantaccen isnadi ne haka ne wannan hadisi hadisi ne sahihun sahihun ya samu ko sahihul lagairihi sahihun ko wannan hadisi hadisi ne sahihi wa fi riwayatin lil baihaqi cikin wata riwaya duk dai na wannan hadisin wanda Imam al baihaqi ya fitar wacce Ahmad da Ibn Hibban da Hakim sun ka fitar da ita ko da shi baihaqin to cikin wata riwaya wanda baihaqi yake banta ga fitarwa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce bashir hadhihi al umma kawa wannan al umma ta wa al umma ta musulunci kai musu albishir bittaisiri da sauƙi Allah zai kawo musu sauƙi ga al'amuransu Allah ka sauƙa mana al'amuranmu kawa wannan al'umma ta wa albishir da sauƙi wassana'i da kuma ɗaukaka bisini da kuma ɗaukaka Allah zai ɗaukaka su warrif ati biddini da kuma ɗaukaka ga addini zai ɗaukaka su ɗaukaka ta duniya kuma zai ɗaukaka su ɗaukaka ta addini wattamkini fil biladi da kuma mulki cikin garuruwa a kwaci mulki ga hannun kafirai da fajirai a mai sai ga hannun musulmin Allah ta faru ko ba ta faru ba sahabban manzon Allah sun fara suna yan kaɗan kuma ba kowa ba talakawa ƴaƴan talakawa amma Allah tabaraka wa ta'ala cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ya amshi mulkin duniya duka mai su ga hannuwansu kun fahimta haka shehu usmanu cikin littafi na ya rubuta littafi dan karami wasiya gab da wafatinsa nan ne yake rantsuwa yana cewa billahi allazi la ilaha illa huwa ni usmanu ba mai mulki bane ba dan mai mulki bane amma kaga sababi ya tsaya ma addinin shehu usmanu yayi Allah ya kwaci duk mulkin sarakunan ƙasa Hausa ya mai suwa gare shi da almajiransa shi ko da yake ba duniya yake sai ya raba ma almajiransa mulkin to wannan ba ta tsaya ga sahabban manzon Allah da su mujaddadi ɗaya ba ko gobe kun kai tsayin daka ga addini sai Allah ya kwace mulki ga hannun kafirai da fasikai ya mai suwa ga hannun Allah ya shirya da mu ya tabbatar da mu akan addini yace wattamkini fil biladi da kuma mulki cikin garuruwa wan nasar da kuma nasara akan abokan gaba akan makiya faman amila minhum amma duk wanda yayi aiki daga cikin su su al'ummata da amalil akhirati da aikin da ake yi don neman lahira lid duniya amma yayi ne don duniya duk wanda ya aikata aikin lahira aikin addini don neman duniya falaysa lahu fil akhirati min nasibin baya da rabo a lahira kaga ashe kenan kamar annabi na ya muna kashe ni koyi anniya da bidu duniya da addini an hana neman duniya ba a hana ba amma ta da duniya ka nemi duniya aikin addini shi ko ba a yi ne don neman duniya ana yi ne kawai don neman yarda Allah da fatar samun sakamako wurin Allah amma kuma alkawari ne na Allah in kun kai aikin na addini wanda don neman lahira kun yi don Allah kuma Allah zai baku duniyar duniyar sai ta zan tukuici amma babban sakamako yana can gobe lahira to babba hasara duk bata wuce aikin addini wanda ake don neman lahira mutum ya yi shi don neman duniya baka da wata manufa illa don neman duniya kaga sai kai biyu ba baka da lahira baka ga duniya muna roƙo Allah ya tsare mu wannan hadisi shi ma duk dai guda ne da wancan hadisi ne sahihi sai hadisi na gaba yace wa annabi Abbas radiyallahu anhu ma qal qala rajulun ya rasulullahi inni aqiful mawqifa uridu wajha Allah wa uridu an yura mawtini falam yarudda alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hatta nazalat فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا shi kuma wannan hadisin an karɓo shi daga Abdullahi ɗan Abbas yarda Allah tabbata gare su ɗan Abbas ya ce ƙala rajulun wani mutum ya ce ya Rasulullah ya manzon Allah inni aqiful mawqifa ni ina tsayi ga wata matsaya uridu wajhallahi ina tsayi ga wata matsaya ma'ana ina tsayi ga wata matsaya in aikata aiki na addini uridu wajh Allahi ina nufin samun yarda Allah wa uridu an yura motsi kuma ina son a ga matsayina ina son mutane su ga na. yana yiwa haɗa waɗannan biyu ina tsayawa wata matsaya in aikata wani aiki na addini amma da manufa biyu manufa ta farko na yi aikin nan don neman yarda Allah ina son Allah ya karɓa mai ya bani lada sannan manufa ta biyu kuma ina son mutane ‘yan uwana su ga aikin nan su yaba mini shi ne ma'anar wa'uri da an yi ramotsi ne kuma ina son a ga matsayata ma'ana irin tsayin dakan da ni ni wannan aiki don me saboda a yaba nan falam ya rudda alaihi rasulullah tambaya ce wannan mutum ke yi ko sai shi marwacin hadisin dan abba zai ce manzon Allah bai mai dan mai da jawabi bai ba shi amsa ba hatta nazala sai da Allah tabaraka wa ta'ala ya sauko da wannan ayar ta cikin suratul kafi inda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa faman kana yarju liqa rabbi duk wanda ya zan yana kaunar haduwa da ubangijinsa haduwa ta lami lafiya ba ta haduwa irin haduwan nan da ake cewa duk inda mun ka hadu da wani wurin nan baya koma haki duk wanda ke son ya haɗu da ubangijinsa salum alum girmansa bai faɗi ba Allah ya ce falle amal amalan salihan to ya aikata aiki na gari wala yushrik bi ibadati rabbi ada kuma in ya zo aikata aikin na gari kada ya haɗa kowa da bautar ubangijinsa kada kada ya shirka kun fahimta to yanzu duk mutumin da ya aikata aiki na addini yayi don neman yarda Allah kuma don mutane su gani su yabe shi akwai ikhlasi shirka ta shigo ko bata shigo ba shirka ta shigo kaga aiki ne yazo null and void and of no effect kun ji wannan hadisin ko yace rawahul hakim imam hakim ya ruwaito shi wa qala shi hakim yace sahihun ala shartaihima wannan hadisin ingantacce ne akan sharadin bukhari da muslim haka dai hakim yace wal baihaqi haka imam al baihaqi ma ya rawaito wannan hadisin fi shu'abil iman cikin littafin sa shu'abil iman min tariqihi ta hanyar hakim thumma qala sannan baihaqi yace rawahu abdan an ibn al mubarak fa arsalahu abdan ya rawaito shi daga abdullah ibn al mubarak sai ya zo da shi mursal lam yadhkur fihi ibn abbas bai ambaci abdullah dan abbas ba shine irsalin kun fahimta wannan kuma magana ta imamul bai ita ce gaskiya tsakani da Allah wannan hadisin kuskure ne ambata dan Abbas ciki nai yadda hadisin ya tabbata shine ya zo mursal hadisi mursal ko me sunansa da isi shi yasa ku sa mai dadun wannan hadisin duk da yake ma'anarsa tana da kyau amma dai da isi ne don me saboda ya zo mursal kun fahimta kuma ko bayan mursal din wannan hanyar da ya kawo shi wanda an ka ambaci dan Abbas kuma akwai wani da ifi cikin ta don haka Allah duk akan hanyoyin guda biyu dai hadisin baya inganta hadisi ne da ifi sai hadisi na gaba yace wa an abi hindin addari radiyallahu anhu annahu sami annabiyya sallallahu alaihi wa sallama yaqul man qama maqama riya'in wa sum'atin rayallahu bihi yawmal qiyamati was sama'a رواه أحمد بإسناد جيد والبيهقي والطبراني ولبه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رايا بالله لغير الله فقد برأ من الله hadisin mu na gaba an karɓo shi daga abu hindin addari ɗan gidan tamimu dari ɗan ɗan amin tamimu dari ne shine addari yarda Allah tabbata gare shi annahu sami annabiya sallallahu alaihi wasallam ya kulce shi abu hindin din ga ya ji annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yana cewa man kama duk wanda ya tsaya makamar riya in matsaya ta riya ya tsaya wani wuri yayi wani aiki amma ya yi tsayi wannan don riya kun fahimta wasu ma'atin da kuma ji da mutane riya shine ka nuna musu su gani da ido sum'a kuma ka ji yadda su su jiya da kunne don ka samu wani abu gare su ko don su yaba ba duk wanda ya tsaya ga aikin ibada matsaya ta riya da kuma jiyar da mutane rayallahu bihi Allah zai jiyar da mutane game da shi yawmal qiyamah ranar kiyama wasamma kuma Allah zai jiyar da mutane game da shi ranar kiyama menene ma'anar rayar lahu bihi wasamma Allahu bihi yawmal kiyama za ku ji fassara ta cikin littafin insha Allah ta'ala to wannan hadisi hadisi ne sahihi yace rawahu Ahmad bi isnadin jayyidin Imam Ahmad ya ruwaito shi da isnadi mai kyau wal Baihaqi da Imam al Baihaqi wannan hadisin na farko a hadisi ne sahihi yace wat dabrani haka dabrani shi ma ya ruwaito shi wa lafzuhu ga lafazin dabrani nan yadda dabrani ya fitar da hadisin yace annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqul ya ji manzon Allah shi Abu Hindin yana cewa maraya billahi duk wanda ya nuna billahi game da aikin Allah ai bi amalillahi shine billahi duk wanda ya nuna ma mutane billahi game da aikin Allah lagairillahi amma ya yi shi ne ba don Allah ba aikin Allah me aikin Allah aikin ibada ya yi aikin ibada amma ba ya yi don neman yarda Allah ba ya yi don neman don wani Allah to faqad bari amin Allah hakika ya baranta daga Allah babu shi babu Allah subhanallahi riya abin kwarai ce to kaga wannan hadisi riwayat tabrani wannan ƙarin yace wa tabrani wa lafzuhu ba tabrani yake banta da wannan lafazin ba wannan lafazin na tabrani shi bai inganta ba da ifin jiddan ne domin cikin isnadin sa akwai wani mutum mataruki don haka da ifin jiddan ne wannan amma wancan na farko riwaya ahmad da baihaqi hadisi ne sahihi kun fahimta sai hadisi na gaba wa an abdullahi bin amr radiyallahu anhu ma qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul man samma an-nasa bi amalihi samma Allahu bihi sami'a khalqihi wa saggarahu wa haqqarahu hadisin mu na gaba an karbo shi daga abdullahi dan amr ibn al-as yarda Allah tabbata gare su ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kula ce naji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yana cewa man samma annas duk wanda ya jiyar da mutane da amalihi dangane da aikin sa yayi wani aiki na ibada amma ba yayi don neman yarda Allah ba yayi don mutane su jiya su yabai a ce ya iya kamar karatu misali duk dai abin da ake ji da kunne na ibada to yayi ne ba don neman yarda Allah ba don mutane su jiya shine samma'a in yayi ne domin mutane su gani shine shine ra'i kun fahimta man samma annasa duk wanda ya jiyar da mutane bai amali game da aikinsa na ibada samma Allahu bi Allah zai jiyar da mutane game da shi sami a khalqihi majiya halittunsa Allah zai sa zai jiyar da me ma'anar samma Allahu bi Allah zai jiyar game da shi sami a khalqihi majiya halittunsa ma'ana gobe kiyama Allah zai sa halittunsa su jiya zai jiyar da halittunsa cewa wani aikin da ya yi duniya ba ya yi don neman yarda ta ba ya yi ne don ku jiya shi ne sama Allahu bihi yura illahu bihi kuma Allah zai nuna ma mutane game da niyya ce gobe kiyama ranar kiyama duk wanda ya aiki don renan duniya to gobe kiyama Allah zai tara mutanen duniya gaba ɗai ya ce kun gane shi ya ce eh aiki kaza da ya na ibada duniya ba ya yi don da ba ya yi ne domin ku shi ne yura illahu bi yanzu kun fahimce su duk da yake fassara su za ta zo to shi ne sai annabi ya ce samma allahu bi allah zai ji yadda mutane game da shi sami a halƙihi majiyar halittunsa wasu garahu kuma allah zai kaskanta shi wa haƙarahu kuma ya walakanta shi wanda yayi aiki don mutane su je aikin ibada Allah ya tsare mu rawahu dabrani fil kabir imamu dabrani ya rawaito cikin littafin sa mujamul kabir bi asani da isnadai ahadu ha sahihun ɗaya da cikin isnadan ingantacce ne haka yake wal baihaqi da kuma baihaqi wannan hadisin hadisin ne sahihi sahihi gaya ko sahihul lagairihi eh sahihun ko ka gani wannan hadisi hadisi ne sahihi hadisi na gaba cewa an jundub ibn abdullahi radiyallahu anhu qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce man sama'a sama'a Allahu bihi wa man yura'i yura'i Allahu bihi rawahu al-bukhari wa muslim hadisin wannan an karɓo shi daga jundub dan abdullah yarda Allah tabbata gare shi jundub ya ce ƙalan nabiyu sallallahu alaihi wasallama annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce man sama'a duk wanda ya jiyar game da aikinsa na ibada samma Allah bi Allah zai jiyar game da shi zai jiyar da halittu ne cewa ba yayi don ba yayi don Allah ba wa man yura'i wanda ya nuna aikinsa na ibada yura'i Allah bi Allah zai nuna game da shi Allah zai nuna ma mutane shi gobe kiyama cewa gashi nan shi na yayi aiki duniya don ba don neman yadda ta ba don ku rawahul bukhari wa muslim wannan hadisin bukhari da muslim sun karwayato shi kaga hadisi ne muttafaqun alaihi ko to yanzu zai fassara kalmomin sama'a me ma'anar sama'a huwa bi tashdidil mim da wa mimun din nan shadda sama'a wa ma'anahu abinda an ma'anar sama'a ko man azhara amalahu linnas duk wanda ya bayyanar da aikinsa domin mutane riya'an domin riya' azhar Allah niyyatahul fasida Allah zai bayyanar da niyyar sabatatta fi amalihi ga aikin nan nashi yawmal qiyamah ranar kiyama shine yura'illahu bihi wa fadahahu kuma sai Allah ya kunyata shi ala ru'usul ashhadi gaban shedu gaban talakai kenan kun fahimta yanzu da yake ya kawo samma sai ya fassara da yura'i yura'i shine Allah zai nuna shi gaban jama'a ranar kiyama duk gaban al'awwaluna wal akhiruna jama'a na farko da na ƙarshe sun taru duk wanda yayi aiki don riya ko sum a nan duniya to Allah sai ya tara mutane filin kiyama kowa na nan sai ya ce ku kalle gashi can kowa ya kallo toka Allah ya ce shine yayi aiki kaza duniya ba don neman yarda ta ba don ku gani sai Allah ya kunyata shi ya kunyata ko bai kunyata ba ya kunyata Allah ya tsare mu daga kunyata duniya da lahira to shine ma'anar yura'i sama'a kuma Allah sai ya jiyar da mutane jama'a ku saurara kowa ya saurara a ce gashi nan shi na yayi aiki don ku jiya duniya shi ma Allah ya kunyata shi gaban jama'a Allah ya tsare mu daga ba don Allah ba sai hadisi na gaba cewa an auf ibn malik al-ashja'i radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول man kama makama riya'in raya Allah bihi wa man kama makama sum'atin sama Allah bihi rawahu tabrani bi isnadin hasan wannan hadisin an karbo shi daga Abu ibn Malik al-Ashja'i yarda Allah tabbata gare shi ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kulna ji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yana cewa man kama duk wanda ya tsayu makamar ya'in matsaya ta riya ya tsayu game ya tsayu ga yin wani aiki duk wanda ya tsayu ga yin wani aiki amma bai tsayu ba sai don riya ba ya tsaya ya aikin nan don Allah ba shine makamar ya'in duk wanda ya tsayu matsaya ta riya rayan lahu bi Allah zai nuna game da shi gobe kiyama menene ma'anar Allah zai nuna game da shi Allah zai nuna ma mutane shi gobe kiyama gashi nan shi yayi ba don da ba don ku gani kun fahimta wa man kama makama sum'atin hakan ga duk wanda ya tsayu matsaya ta jiyar da mutane ya tsaya nan duniya ya yi wani aiki amma ba ya aikin nan don Allah ba ya yi ne don mutane su jiya su ya bai to samma Allah bi Allah zai jiyar da mutane game da shi gobe kiyama sai Allah ya faɗa mutane shi na yayi aiki don ku jiya to gashi nan ku jiya duk abin za ku bashi ku bashi rawahu dabrani bi isnadin hasan dabrani ya rojo da isnadi mai kyau wannan ya wuce hasan wannan hadisi sahihi ne kun fahimta to hadisi na gaba ya ce wa an mu'ad ibn jabal radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama qal ma min abdin yaqumu fi dunya maqama sum'atin wa riya'in illa samma Allah bihi ala ru'usil khala'iq yawm al-qiyamah rawahu rawahu tabrani bi isnadin hasanin hadisin mu na gaba an karɓo daga Mu'az dan Jabal yarda Allah tabbata gare shi shi kuma ya karɓo daga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce ma min abdin ba wani bawa ya ƙumu da ke tsayi fi duniya nan duniya maƙama sum'atin matsaya ta jiyar da mutane wariya inda kuma nuna ma mutane matsaya ta sum'a da riya kun fahimta tsayi wadda ya yi yayi ibada ya tsaya ne domin nuna ma mutane da kuma jiyar da su ba ya don Allah ba to ba wanda zai yin haka nan illa samma Allahu bi face Allah ya jiyar da mutane game da shi ala ru'usul khalaiqi gaban halittu yawmal qiyamati ranar kiyama can kuma yace ala ru'usul ashhadi to yanzu kun ga fassara ashhad su wane ne al ashhad al khalaiq kun fahimta rawahu dabrani bi isnadin hasanin shi ma wannan dabrani ya roto da isnadi mai kyau shi ma sahihi ne wa ibn abbas radiyallahu anhu ma qala man raya bi shay'in fi dunya min amalihi wa kallahu Allah ilayhi yawm al-qiyama wa qala unzur hal yughni anka shay'an rawahu al-bayhaqi fi shu'abi mawqufan shi kuma wannan hadisin an karbo shi daga dan Abbas yarda Allah tabbata ga dan Abbas qala dan Abbas ya ce man raya bi shay'in fi dunya duk wanda ya nuna game da wani abu duniya min amalihi na aikinsa na addini wakalahu Allah ilai Allah sai ya wakkala shi zuwa ga abin nan yawmal qiyamati ranar kiyama ranar kiyama sai Allah ya wakkala shi ga abin wa qala yace unzur ta haka diba hal yuguni an ka shay'an waɗannan da kai don su gani suna wadatar da wani abu gare ka suna da sakamakon da za su baka suna iya bai sakamako ka gani ma'ana tun da baka yi don ne ba Allah zai ce mai ni dai babu sakamakon da zan baka don baka yi don ne ba amma tafi za a baka rayu tafiya yarin ta hika waɗannan da ka yi don su ka gani kana samu wani su suna iya wadatar da wani abu gare ka kaga ba su iya wadatar sai da komi ko kaga ya yi 2-0 baya ga Allah baya gare su don haka ashe duk abin da za ka yi na ibada ya kai bawan Allah ka sa ikhlasi kai don neman yarda Allah kawai shi Allah cikin hikimarsa shi zai sa mutane su gani su yabe ka ko su jiya su yabe ka amma dai makasudin yin aikin na ibada ya zan don neman yarda Allah in sun yabe ka daga baya wallah in ma ba su yabe ka baka da bakin ciki shi wanda ka yi don shi ya yabe ka inda matsala take yin aikin ibada don neman wasu su gani su yaba ko su jiya su yaba nan ne matsala take Allah ya tsare mu yace rawahu al-bayhaqi fi shu'ab imam al-bayhaqi ya rawaito cikin shu'ab al-iman mawqufan hadisi mawqufi ga dan Abbas amma kun ji duk da yake nan ya zo mawqufi amma dai kun ji a marfu'i na saboda ga su can ga annabi dan abbas ji wannan magana sai hadisi na gaba yace waruwaya kaga isharatu ila ila annahu da'ifun mm waruwaya an abi hurairah radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul man tazayyana bi amali al-akhirah wa huwa la yuriduha wa la yatlubuha lu'ina fi samawati wal ardi rawahu at-tabrani fil awsat an ruwaito wannan hadisin daga abu huraira yadda Allah tabbata gare shi sai ya zo da shi da siga ta tamrili don ya yi ma isharar cewa wannan hadisi da ifi ne ƙala abu huraira ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya kule ce naji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yana cewa man ta zayyana duk wanda ya kawata da amalil akhira da aikin lahira ya kawatu da aikin lahira me aikin lahira aikin ibada wanda ake yi don neman yadda Allah gobe lahira ko duk wanda ya kawata da aikin lahira wa huwa la yuridu alhali shi ba lahira yake nufi ba kun fahimta to me yake nufi duniya yayi aikin ibadan ne ba don neman lahira ba shi duniya don duniya yayi shine wa huwa la yuridu alhali shi baya nufin lahirar wala ya dalba kun bai ma neman ta ita lahirar yayi ne domin samun biyan bukata duniya lu'ina za a tsine mishi albarka ta samawati wal ard cikin samai da cikin ƙasa halittun kenan da a cikin sama da na cikin ƙasa duk za su ɗebe mai albarka kai yayi arziki inda wanga hadisi ya inganta yace rawa da ya shiga uku da mai ya shiga uku ko amma har yanzu ba fita yayi ba yana nan cikin uku din rawahu dabrani ko wannan bai inganta ba wasu sun inganta rawahu dabrani fil awsat imam dabrani ya rawaito wannan hadisin cikin mu'jamul awsat sai dai wannan hadisi hadisi ne maudu'i mafi sharrin hadisi da ifi maudu'i sai ku sa mai memun hadisi na gaba yace warwaya kaga duk dai rukuta warwe an jarudi ƙala ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama man ɗalabar duniya bi amalil akhirati domin sa wajhuhu wa muhiqa dhikruhu wa uthbita ismuhu fi an-nar rawahu tabrani fil kabir shi ma wannan hadisin an rawaito shi daga jarud ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce man ɗalabar duniya duk wanda ya nemi duniya bi amalil akhira da aikin lahira aikin da ake yi don neman lahira wani aiki ake don neman lahira aikin ibada madalla duk wanda ya nemi duniya da aikin lahira da misa waje za a shafi huskarsa me ma'anar za a shafi huskarsa za a makantar da shi gobe kiyama zai tashi makaho ba Allah ya ba mu labari cikin alkur'ani wasu za a tayar da su makahi ba wa man arada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan dankan yace wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma to wanda duk yayi aiki ibada nan duniya ba don neman lahira ba don neman duniya yana cikin wanda za a tayarwa makaho da hadisin ya inganta yace man dalabar duniya duk wanda ya nemi duniya bi amalil akhirah da aikin lahira domin sauju za a shafe huskarsa ma'ana za a makantar da shi gobe kiyama wa muhiqa zikruhu kuma za a shafe ambatonsa dama ba ya yi don a ce ya iya ba a yaba mai to Allah zai hana mutane su ga kwarewa ta shi ne muhiƙa zikiru za a shahi ambatonsa in ya yi ne domin ya yi suna Allah zai daƙashe sunan kun fahimta wa usbita ismuhu fi nar kuma za a tabbatar da sunansa cikin wuta an rubuta shi cikin wuta tabbas ya shiga wuta shi ne ma'anar wa'utbitas muhufin nar za a tabbatar da sunan cikin wuta rawahu dabrani imamu dabrani ya roto fil kabir cikin littafinsa mu'jamul kabir sai dai wannan hadisi hadisi ne da ifin jiddan ya za ku yi da da ifin jiddan ya za ku rubuta mai da ifin sai ku rubuta dadon ko to shi ko da ifin jiddan sai ku rubuta dadon da jimun da ifin jiddan kenan me ma'anar in an kace ma hadisi da ifin jiddan me ma'ana tai ma'ana akwai wani mutum makaryaci cikin isnadin wanda ke ƙarya ga al'amuran duniya ba ga hadisi ba in ga hadisi yake ƙarya nan ne hadisin ke zama maudu'i amma makaryaci ne ga al'amuran duniya kun fahimta to shine shine mataruki sai hadisin mataruki shi ake kira da ifin jiddan ya fi muni bisa ga ordinary da ifi kun fahimta sai hadisi na gaba cewa an abi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya kharuju fi akhir zaman rijalun yaqtiluna ad-dunya bid-din yalbasuna lin-nas juludad da'n min al-lini subhanallah alsanatuhum ahla min al-asali wa qulubuhum qulubu dhahabi يقول الله عز وجل أبي تغترون أم علي تشتئرون تشترئون فبي حلفت لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدعو الحليم حيران سبحان الله yace wannan hadisin an karɓo shi daga Abu Hurairah yadda Allah tabbata gare shi Abu Hurairah ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce ya faru fi akhir zamani rijalun wasu mutane za su fito a ƙarshen zamani ba zamanin su annabi da sahabbai ba can ƙarshen zamani yaushe ne ƙarshen zamani irin zamanin mu yanzu mu muna cikin yan ƙarshe Allah ka sa mu wanye lafiya ya faru fi akhir zamani rijalun wasu mazaje za su bayyana za su fito ƙarshen zamani yaktiluna duniya biddini suna neman duniya da addini addini aka sawa a nema duniya tamaman irin da abin da ke faruwa yanzu sai ga mutum saboda biyan bukata tai ya ɗauki addini giririri ya maka wani wuri inda ba nan ne ba saboda ya ɗan samu wani abu na cefa ne wanda ba na kware ba a mai sai na kware na kware a mai sai mugu don me saboda mugun can ya samu abin sayin burodi ya ba mallan don haka mugunta ce a sa kafa a taushe a yi ta hauka a mai da abu hauka da rashin mutunci tun da ya ba na sayin burodi na sayin burodi ne ya ba su a ba wani abu ba in ka ci burodin ka shiga wuta sannan wanda an na kware in bai ba da na sayin burodi ba shi ko a aibanta shi sai a ce ya ba na kwarai ba ne tsakaninku da Allah haka ake yi ko ba haka ake yi ba ku ba abin da ya faru zamanin siyasa mutum nan an haka harta akan yan siyasa ku faɗa min ɗan siyasa guda da ya ce manufarsa addini ku faɗi guda babu sannan ko ya buɗe baki ce manufarsa addini siyasa ce kawai mun san ƙarya ce bula ce addini aka cikin demokuraɗiyya sai dai a ɗan dauranta jama'a menene kishiyar menene kishiyar kafirci musulunci duk abinda ba musulunci an ka saba ma ba yana zama kafirci sabani yana zama kafirci to siyasar demokuraɗiyya ba demokuraɗiyya wadda ba ba asasa ba asasa demokuraɗiyya ba sai don a shafe hasken musulunci kun san da haka nan ko ba ku sani ba da musulunci da demokuraɗiyya wai riga ya duniya musulunci ya riga shekaran jiya shekaran jiya an ka fito da demokuraɗiyya amma musulunci tun zamanin annabawa tun bakin annabi adam musulunci aka yi har zamanin annabi muhammadu har zuwa yau don haka musulunci ya girma demokuraɗiyya to da kafirai yahudawa sun haka musuluncin bai yi musu yaya za a yi ba su yi kuma su hana mu mu musulmi yin musuluncin sai an ka fito mana tsari na demokurasi demokuraɗiyya demokuraɗiyya jama'a ga demokuraɗiyya da liman da karo don matsayinsu guda haka ne ko ba haka ba ne da babban malami mai wa'azi da ɗan daudu mai sa zane yana maganar mata yana karairaya irin ta mata duk matsayinsu guda ga demokuraɗiyya amma ga musulunci matsayinsu guda inna akramakum inda Allah a tikakum demokuraɗiyya ba ruwanta da takawa kun fahimta to wannan shegantakar ita an kai kafirta mutane har da kashe wasu har da halatta jinin wasu da dukiyoyinsu a kanta an yi ko ba a yi ba to don me saboda su masu kafirta an ba su na sayan burodi ko ko an shafa musu mai daga baki cewa in mun ci za mu jawo ku ku samu na sayan burodi shine kawai sai an ka ɗebi wani fati an ka ce wancan fati duk wanda a ciki kafiri ne wannan kuma duk wanda a ciki musulmi ne an ce ko ba a ce ba kun san ni babbarin magana haka an ka taho an ka yi tai an ka yi taya babu abin da ba a yi ba an kawa wasu ƙazaffa akan da gangan in ku ce ai biliyan abu ai biliyan biyu an ka yi komai shi ya bata mu wasu na kusa rai biliyan biyu ha ku bari mu ce mu kone mai gidaje ko dai bai yanzu ya tara biliyan biyu ke muna bari in an ka ci zaɓe mu ce mu kone gidajen nan ko dai bai ba mu kaga dole ya ɗiba dai ya gyara gidajen shi ne an kayo an gayo a kone mai gidaje wai an ban don me don an ban biliyan biyu bai yan musu ba to gashi nan ana kama yanda an kama biliyan hayo ba a kama biliyan ba akwai wanda ya yi rantsa wallahi tallahi sai an kama wallahi sai an kama mai ni ce an kama a kai wakka ta aji a kan nan tun da kwartanci ne ta inda wakka haka lokacin nan mutane sun hakomawa da kaso wa'in yi shaye-shaye an ka ruɗe su an ka ruɗe mutane su ko sun ka ruɗe ku ba ku sani ba su malaman nan da ka iza ku su alƙawarra an kai musu yau ku zo ku yi hira da su kuna sura gunguni wallahi an ci amanan mu da an kai mami muna hukin Allah an ci amana kawai wuri wallahi an ci amanar su da an kai mami saboda muƙamin da an ka ce za a bashi in an ce ya ga alamar bai samu ba wasu na har zuwa sun kai roƙo ba don Allah ka amince mutanensu da su an kai APC don haka a ja su ga gwamnati wai mai wa'azi ka roƙo a sa shi ga mulki aka cika addu'a bai hana musu an ka taho an ka ɗauki mutane baƙin kiran an ka wanke su an ka maishe su fes waɗanda adda yan dama dama ɗan haske haske an ka ci su a baƙin kiran don ba su ba da kuɗi ba sai yanzu an ana nadama lokacin da ba ta da wani amfani kun kai mutane ga halaka an ka jawo mutanen banza an ka ce a zaɓe su to ga sunan kun zaɓa shi wanda ni jin daɗi na shi wanda ya kira mutane a zaɓi mutanen banza tare da shi ba wanda ya ba wanda ya ga illa ba wanda annan ba wanda zaɓin mutanen banza na cuta kamatai ko dai mu ɗan Najeriya mun cutu ya yi mu cutuwa don shi annan sun same takku bajal sun yi mai mari sun yi mai takku bajal sun yi mai da baibiya ga abubuwa nan yana so su tafi daidai amma sun ki bari in yayi gaba sai yamma za ka biza mu cewa ka mu ce gwai Allah da baki buɗe ka cewa gwai Allah ne da baki buɗe don ba abin da ne ha gudu za gobe ma ku sake gobe ko mace a zaɓe iska a zaɓin bayan iska su taimaka ma to iska su taimaka ma ko yanzu ku te kai aikin to gashi da gasu nan a gani to shine sai yanzu an nan ana nadama bayan too late to cry when the head is cut off an makara kun ji wa al'umma sannan wallahi wallahi duk wanda ya san mutum dan liwaɗi na kajja mutane sun ka zaɓe billahi la ilaha illa duk liwaɗin da yayi lokacin da cikin mulkin nan na rance da Allah sai an rubuta ma zunubi kai ma ka ci munta sai an rubuta ma duk wanda ya taimaka ga aikin alkhairi jama'a yana da kamishin lada ko bai da wanda ya taimaka ga sabon Allah fa a kyale shi sai an rubuta mai kamar don haka duk muntar da an ka ci kana da zunubi kun sani liwaɗi su kai kun sani in ko baka sani ba zo gane in ba da shaida kun san liwaɗi kuka sun kun a zaɓe su kun san giya suka sha ƴan giya ne shege ɗan giya ka ce a zaɓe ɗan giya don kada munafucin Allah maci amana ka sha zaɓi ɗan giya kawai don an ɗauki kuɗi an baka ɗan giya mashayi giya wanda bai san aikin da ya kai ba ka ce a zaɓi ɗan giya to kun zaɓi ɗan giya yanzu dai ga sunan su ne muku aikin giya to na sun su ne muku aikin giya sai ka gumata don ba sun ci ku wani aka bugo ma malla ayin ce Allah ya sa su kashe ku ba na ce muku ba na ƙwarewa ba kuma ce a'a fatin musulunci suke to ga fatin musuluncin nan to Allah ya shirye da mu don haka gobe ku koma ko gobe siyasa ta taho ku koma yan wanda kun kai wancan karo kunji Allah ya shirye da mu to ina yake eh to shine Abu Hurairah ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya kharuju fi akhiriz zamani rijalun wani alkhairi aga dan giya dan giya don Allah ko ma sun ji ya kamata a sa mashayi giya balle shugabancin al'umma mai zaunawa ya kore giya ta buga sai bai sa aikin da ya gaba ka dauki mulki al'umma ka bashi ka ci amanar al'umma ko baka ci amana ba ka ci amanar musulunci ko baka ci amanar musulunci ba to sai na ga amsar da za ku ba Allah waɗanda jiha ma dan giya ƙuri'a sai na ga abin za ku ba Allah sai na ga amsar da za ku ba Allah ga 'yan giya nan suna yi muku ayyukan giya ta Allah shirye shirye mu shi za ka ga yanzu duk da in mutum an haka shi bella bai da laifi ban zaɓe su ba ce a zaɓe su ba ko na ce a zaɓe su ban zaɓa ba ce don haka babu abin suka ya shahe ni ba abin da su ya shahe ni in na ga dama in nasiya in na ga dama ma in kan baki na ba dole sai na yi nasiya ba kunji muna da bakin cikin abin da mun yi wallahi ba mu da shi amma su da sun kace a zaɓe yan giya suna da bakin cikin zaɓe yan giya ko ba su da kuma farawa ta cikin bakin cikin nan za ku mutuwa sai kun tuba ma Allah kuma kun ci amana addini kun ci amana al'umma annabi Muhammadu kun zaɓo musu yan giya kun dankara musu yan giya bisa gare su kawai don sun ɗauki kuɗi sun baku a wanke ɗan giya kuɗi wanda za ka iya wanke ɗan giya ya za a yi ɗan giya ya zama mutumin kirki kawai don ya ba da kuɗi sallah shirye da mu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ya kharuju fi akhir az-zaman rijalun wasu mutane za su fito ƙarshen zamani yaqtiluna ad-dunya bid-dini waɗanda ke neman duniya da addini yaqtiluna yaqtiluna suna nema ta hanyar yaudara ta hanyar yaudara suna neman duniya ta hanyar yaudara biddini da addini ma'ana addini aka amfani da shi ta hanyar yaudara a farautu duniya kamar yadda malaman ku ke yi yalbasuna linnasi sai ka ga bisa mumbari a sokin malami na sunna amma a yabi dan giya ni ko na san malami duk yadda lalle ya lalace tunda bai shan giya da ya mai shan giya sai ka ga bisa mumbari na sunna an soki malami na sunna mai kokarin jawo hannun mutane ana suka sunnar annabi an soke shi amma an yabi an yabi dan liwadi ni ko na sai duk yadda malamin sunna ya lalace gari shi dan liwadi ana yi ko ba a yi to Allah ya shirin da mu to su waɗannan mutane yalbasunan linna suna sanya ma mutane juludar da'ani fatun tumaki minan lini saboda tafshi fatar tunkiya tunkiya ba iyaka hankali ita ba to fatar tunkiya suna sanya ma mutane fatun tumaki ma'ana suna zuwa ‘yan kaggane su kamar waliyan Allah karance da Allah suna cikin sahabban manzon Allah shine suna sanya ma mutane fatun tumaki minan lil saboda tafshi in ka gane su ga sunan lababai lababai zakkan hankali kamar in ka zamai hannu ga baki bai cizawa yace alsinato mahalliftan su su waɗannan irin mutanen ahala sun fi zaki min asali daga daga zuma in ka ji maganar su wa idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' li qawlihim halittansu sun fi zuma zaƙi rai rai rai in suna wa'azi rai rai rai karance da Allah na ƙwarai ne wa ƙulubuhum amma manzo Allah ya ce amma zukatansu ƙulubud da'abi zukatan kirkeci ne ko bari mu hasara da Hausa zukatan kuraye ne fatu na tumaki halitta da zazzaki wa da kasan zuma amma zuciya wa da kasan zuciyar kirkeci ko zuciyar kura ya ƙulullahu azza wa jalla jama'a muna da irin waɗannan ko ba mu da wanda kaga zamani yayi kenan dama ƙarshen zamani annabi ya ce to Allah ya kawo mu kuma yau irin su suna fiyawa cikin musamman cikin malaman addini irin waɗannan suna fiyawa Allah ya tsare mu da tsari ne ya ƙulullahu azza wa jalla Allah mai girma da buwaya yana cewa abi tagatarru ne yanzu da ni za ku rudu ni za ku rudi am alayya tashtari'una koko a kaina kuke tsaurin kai yanzu ni za kuwa tsaurin kai jura'a tsaurin kai ni za kuwa tsaurin kai fa bi halaftu to ina rantsuwa da kaina ai halaftu bi shine ma'anar fa bi halaftu Allah ina rantsuwa da kaina la'ab asanna Allah ulaika wallahi sai na aika ma waɗancan fitinatan wata irin fitina minhum daga cikin su sai na aika musu fitina cikin su tada'ul halima wadda za ta barin mai jimiri hayrana yana ɗimautacce mai jimiri mai hankuri mai jimiri jama'a mai ɗaukar fitinoni to zan aika ma irin waɗannan mutane fitintinu fitina wadda mai jimiri za ta bashi ɗimautacce wanda bai da jimirin fa ta kashe shi kenan to kun ji wannan ko arzikinmu guda hadisin bai inganta ba inda ya inganta kan kaga da bala'i yayi yace rawahu tirmizi imam tirmizi ya ruwaito shi min riwayati ya ibn ubayd daga yahya dan ubayd yace sami'tu abi yaqulu naji babana yana cewa sami'tu aba hurairata babana ya ce naji abu huraira fa zakara hu sai ya ambaci hadisin wannan hadisin cikin isnadin sa akwai matarukun don haka da ifin jiddan ne ku sa mai dadun da jima Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi ورواه مختصرا من حديث ابن من حديث ابن عمر كما shi Tirmidhi ya ruwaito wannan hadisin a takaice daga hadisin dan Umar wancan daga hadisin Abu Huraira ko shi Tirmidhin ya fitar da wannan hadisin daga hadisin dan Umar a takaice wa qala yace hadisin hasanun hadisi ne mai kyau amma ba mai kyau bane shi wannan na dan Umar shi ko da ifin ne kun fahimta sai hadisi na gaba ya ce warwaya anhu an ruwaito da gare shi da gawa wanda ya ruwaito hadisin ɗazu wani ruwaito hadisin ɗazu abu huraira an ruwaito daga abu huraira ƙala ya ce ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce man tahabbaba ila na duk wanda ya soye ma mutane bi ma yuhibbuna da abin da suke so kawa mutane abin da suke so kun fahimta wa barazallah sannan yayi fito na fito mubaraza ya yi fito na fito da Allah bi ma ya karahu da abin da Allah bai so ba bi ma ya karahu na ba bi ma ya karahu duk wanda ya soye ma mutane abin da suke so ma'ana ya zankawa mutane abin da suke so kullum abin da mutane ke so ya daidaice da shari'a kai ba shari'a ta dame ka ba amma mutane ke so shi ka kai don ka zanna lahiya da su ka samu yabo gare su ko su baka wani abu to duk wanda ya zanna yana wa mutane abin da suke so wa barzallah amma yayi fito na fito da Allah bima ya karahu da abin da Allah yake ki shi ke yin abin da mutane ke so don ya samu yardar su amma kuma yana aikata abin da Allah bai so kaga yayi fito na fito da Allah kenan ko to duk wanda ya yi haka laqiyallah zai hadu da Allah wa huwa alaihi garban Allah na mai ciki da hushi gare shi Allah yana mai hushi gare shi Allah ya tsare mu rawahu dabrani fil awsat imam dabrani ya rawaito cikin mu'jamul awsat sai dai wannan hadisi hadisi ne mawdu'i ku sa mai memon warwaya anhu aidan har yau dai an ruwaito daga abu huraira qala ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce ta'awwazu billahi ku nemi tsarin Allah min jubbil huzni daga rijiyar bakin ciki subhanallahi me jubbu jubbu rijiya qala qala qa'ilun minhum la taqtulu yusufa wa alƙofi gayabatil jibbi me gayabatil jibbi sai wani da cikin su bayan sun yi mijin su ƴan uwan Yusuf ƴaƴan Yakubu cewa kaga wallahi baban mu yafi sun Yusuf da da dan uwa ne Bunyamin akan mu alali mu ne jama'a su biyu mu ko mu goma amma baban mu yafi sun su bisa gare mu abin da ya kamata mu kashe shi sai wani mai magana mai hankali da cikin sai ya ce a kada ku kashe shi ai dan uwan ku kashe shi wa alqufi ga yabatin jawa amma ku jefa cikin duhun rijiya ba ta mutu ba ta balgace to ai wannan ya fi sauki me hikimar ajiyar cikin duhun rijiya ba don ya mutu ba yalta kidbu ba'du sayyara wasu matafiya sai su zo su cintai in sun ka cintai sai su tayi da hicen kasar su kaga mun dai huta wai wannan shi an mai saukin hali cikin cikin yan don haka aljubbu shine albi'ru kun fahimta to sai ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ta'awwazu billahi ku nemi tsarin Allah min jibbil huzun da gari je bakin ciki subhanallahi qalu sai sahabbai sun kace ya rasulullah wa ma jibbul huzun menene rije bakin ciki qala sai annabi cewa da wani rafi ne fi jahannama cikin wutar jahannama ta ta'awwazu minhu jahannam wutar jahannama kanta tana neman tsari daga wannan rafi kulla yawmin kullun mi'ata marra sau ɗari inna lillahi wa inna ilaihi raji saboda bala'i ne kullum wutar jahannama tana neman tsarin Allah daga wannan rafin cikin wutar yake amma ita ma rafin bala'i ne gare ta to cikin wannan rafi za a jefa wasu mutane to shine annabi ya ce ku nemi tsarin Allah daga shiga cikin wannan rafi Allah ya tsare mu Allah ka kare mu daga jibbul huzni kila sai an ka ce ya rasulullahi wa man yadkhulu suwa za su shiga wannan rafin kale ya ce alqurra makaranta suwa ne ne makaranta malamai alƙura'u bi ma'ana al'ulama'u malamai subhanallahi a adana Allah wa jarana waɗanne malamai almura'u na bi a'amalihim masu yin riya ga ayyukansu malamai ko bari mu bashi makarantan makarantan alƙur'ani masu riya ga karatunsu amma in mun so mu buɗa sai a ce malamai generally ba sai makaranta ba malamai masu riya da ayyukansu don haka duk wani malami da Allah ya ba ilimi ilimin Qur'ani ne ko ilimin hadisi ko ilimin fiqhu ko ilimin lugha ko ilimin tarihi ko ilimin menene yanzu abin da ya kai da ilimin nan ba yana yi ne don neman yarda Allah ba yana yi ne don ya jawo hankulan mutane gwamnati san da shi a sa shi kwamitin zakka ko a gina mai masallaci ko makarantar islamiyya ko a bashi kujerar hajji ko wata dai manufa ta duniya jama'a to manzon Allah ya ce makomarsa ita ce jibbul huzuni wani rafi ne cikin wata jahannama kullum garin Allah ya waye rana ta fido kafin ta faɗi jahannama na neman tsarin Allah aƙalla sau ɗari Allah ya kare shi daga wannan rafi mu ma mu nemi tsarin Allah Allah ya kare mu daga shiga cikin wannan rafi subhanallah rawahu tirmidhi imamu tirmidhi ya ruwaito shi wa qala yace hadithun garibun wannan hadisi hadisi ne garibi menene hadisi garibi baqo wanda ba a san shi ba wanda bai da dan uwa bako ko ba ko haza hadisun garibu wanga hadisi bako na ai kai an bako gogo da haza hadisun mauqufun wanga hadisi tsayayye na an tsaye sai an tsaye sai bisa kanka gogo haza hadisun mursal wanga aikakke na kai ka aike shi ta Allah ya shirin da mu waɗannan duka terminologies na na malaman mustalahul hadis in ka ji an ce ma hadisi hadisi garibi ba ana nufin bako ba wa kul garibun marawa rawin fakat wanda maruwaici mutum guda ya ruwaito shine garibi in an ka ce mursal hadisi wanda a daga tabi'i tabi'i ya ce manzon Allah ya ce ina tabi'i haɗu da manzon Allah ka'ida shine tabi'i ya karɓo ga malaminsa sahabi sahabi shi almajirin manzon Allah shi adda bakin cewa manzon Allah ya ce ko ya aikata to daga tabi'i sai a ƙetare sahabi tabi'i ya buɗe baki ce manzon Allah ya ce ko manzon Allah ya yi kaza shine irsali ba aiki ne an kai ba shine hadisi mursal in an ka ce mauqufi ba tsayayye ba shi ko hadisi eh to yana iya tsayar zama tsayayye amma tsayayye gawa wanda an ka tsayar ga sahabi hadisi ka'ida ta yi haddasana fulan an fulan an fulanin an abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala kaza ba haka hadisin yake ba isnadin hadisi daga wani daga wani daga wani daga abu hurairata abu hurairata ce manzon Allah ya ce kaza ko manzon Allah ya yi kaza to kaga wannan hadisin da ya kai ga manzon Allah an ce manzon Allah ya yi kaza ko ya ce kaza shine marfu'i an ɗaukaka shi har ga mai gida shine hadisi marfu'i marfu'i yana iya zama sahihi yana iya zama da ifi ba da ce ma hadisi marfu'i shikenan ya ketare ba a'a ma'ana dai hadisin dai an an jingina shi ga annabi to shi yanzu jinginawar da an kai ya inganta ga annabin ko bai inganta ba wannan kuma wani sabon bincike ne daban kun fahimta in an ka ce hadisi marfu'i shine hadisin da an ka ɗaukaka tiryan tiryan tiryan har zuwa ga manzon Allah aikin manzon Allah ko maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine marfu'i mauqufi shi ko wanda an ka tsayar ga sahabi bai kai ga annabi ba kamar hadisin mu na ɗazu hadisin dan Abbas ina yake ina hadisin dan Abbas yake mun yi hadisin dan Abbas ɗazu ko ina yake yawwa yace wa annabna abbasin radiyallahu anhu ma qala man raya bi shay'in fi dunya min amalihi daga dan abbas yadda Allah tabbata gare shi ya ce duk wanda ya nuna wani abu daga aikin sa na alkhairi dan abbas yanzu ya ce manzon Allah ya ce to kaga ashe kenan yaya za mu fassara wannan hadisin hadisi ne mauqufi alamna abbasin an tsaye sai ga dan abbas aikin sahabi ko maganar sahabi shine mauqufi kun fahimta hadisi wanda bai kai ga annabi ba ga sahabi ya tsaya to akwai wanda akwai hadisin da ko ga sahabi bai kai ba shi ko ga tabi'i ya tsaya maganar tabi'i ce ko aikin tabi'i shi ko me suna nai maqatu'i wa ma udifa lin nabiyil marfu' wa mali tabi'in huwal maqtu'u duk abinda an ka jingina ga annabi shi a hadisi marfu'i manzon Allah ya ce kaza ko manzon Allah ya aikata kaza shine marfu'i wa mali tabi'in abinda an ka jingina ga tabi'i bai ma kai ga sahabi ba balle kai kai ga annabi tabi'i ne kamar a ce dawusu ya ce kaza ko sa'id ibn jubairin ya ce kaza ba tabi'ai ba kenan kowane ne eh ko sa'idu dan musayyibi ya aikata kaza kaga wa'annan duk tabi'ai ne to duk abin da an ka tsayesuwa ga tabi'i maganar tabi'i ko aikin tabi'i shi ake kira hadisi maqdu'i maqdu'i yana iya zama da ifi yana iya zama sahihi ga shi tabi'in da an ka jingina gare shi kamar yadda mawqufi yana iya zama sahihi yana iya zama da ifi ga shi sahabin kamar yadda marfu'i yana iya zama sahi yana iya zama da iki ga shi annabin sallallahu alaihi wasallam da anka jingina hadisan gare shi kun fahimci wannan terminologies ne na musdalal hadisi sai kun karanci musdalal hadisi kuka kuka sanin to Allah shiryar da mu to ina yake ina yake lokaci ina mun ka aje tukunka hanka yi maganar lokaci yace rawahu tirmidhi yawa wancan hadisi na jubbul huzni rijiyar bakin ciki Allah ya tsare mu da gare ta imamu tirmidhi ya ruwaito shi wa kale yace hadisin garibin hadisi ne garibi don haka da yau in ka koma jan an ce ma hadisi garibi ya zaka fassara shi wanda mutum guda kawai ya ruwaito shi shine garibi to in mutum biyu na ruwaito shi marwaita biyu na ruwaito shi ko me suna nai aziz Allah shi muku albarka hadha hadisun azizun kakkace mabuwayi mm azizun shine marawahu tunani wanda mutum biyu na ruwaito shine hadisi azizi to in sun kai uku ha mashhuri shi a mashhuri wanda mutum uku na ruwaito a ce hadha hadisun mashhurun to mutum uku kenan na ruwaito shi to yanzu in ka hada da mashhuri wanda mutum uku na ruwaito da azizun wanda mutum biyu na ruwaito da garibi wanda mutum guda na ruwaito in ka haɗe su wani suna malaman hadisi na yi waɗannan hadisan a hadisul ahad ma dalla ashe kuna biye a hadisul ahad hadisai waɗanda ɗaiɗai kun kakkashe wanda mutum guda na ruwaito wanda mutum guda ya ruwaito ba hadisul ahad ake kiransa ba hadisi garibi ake kiransa in ka ji an ce hadisul ahadi hadisin da ɗaiɗaikun mutane ɗaiɗaikun mutane ko guda ko biyu ko uku su ne a hadisul ahad kenan da garibi da aziz da mashhur su a hadisul ahad wa'anda wasu malamai da na yi ta lalabiya Allah ka shirya da su ya gafarta musu sun ka ce wai hadisi in ya faɗo cikin ahadisul ahad wai ba a kawo hujja da shi musamman ga abin da ya shafi aƙida wallahi sun yi kuskure hadisai zai yawa da na shafi aƙida a hadisul ahad ne kuma malamai sun tabbatar da su hadisi abu guda yake so jama'a ba sharɗin hadisi ne ya kai haddi na tawaturi ba abu guda hadisi ke so shi addal shi asharaɗin ayi aiki da shi ayi fatawa da shi ayi aiki da shi shi ayi inganta ko da mutum guda ya ruwaito hadisi ya ku jama in dai ya zo da isnadi ingantacce in dai ya tabbata malaman hadisi sun tabbatar da shi hadisi ne ingantacce billahi la ilaha illa huwa wajibin duk wanda ya tabbata na aurensa ya aiki da shi magana ba a aiki da ahadisul adi ga aqida wannan talala daya ce muna roƙon Allah ya shirye da wayannan wannan talala daya gafarta musu Allah ya shirye da mu duka yace rawahu rawahu tirmidhi wa qala hadithun garibun tirmidhi ya rawaito shi yace wannan hadisi hadisi ne garibi ma'ana hadisi ne wanda mutum guda kawai ya rawaito shi wa ibn majah da imam ibn majah wa lafzuhu lafazin ibn majah yace ta'awwazu billahi min jubbil huzni ga yadda ibn majah wancan tirmidhi ya hissai ga lafazin ibnu maja nan yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku nemi tsarin Allah da garijiyar bakin ciki qalu sai sun kace ya rasulullah ya manzon Allah wa ma jubbul huzni menene rijiyar bakin ciki qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wadin fi jahannama wani irin rafi ne cikin wutar jahannama ta ta'awwadu minhu jahannam ita jahannamar kanta tana neman tsari daga wannan rafin kullu yawmin kullun arba'a mi'ati marra arba'a mai ake mara sau ɗari hudu kullum wuta jahannama na neman tsari daga wannan rayu sau ɗari hudu wancan ya ce sau ɗari ƙila sai an ce ya rasulallah ya manzon Allah wa man yadkhuluhu wa zai shiga wannan rafin ƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idda an yi tattalin wannan rafin lil qurra'i ga makaranta al mura'ina bi amalin masu iya rega ayyukansu yanzu wa'azin nan da na kai a ce ina da wata manufa ba don Allah ba to sakamako na jubul huzuni don haka jama'a yin abu ba don Allah ba yana da sauki Allah ka tsare mu daga yin abu kowane iri ne na addini ba don neman yarda ka ba sai ya ce wa inna min abgadil qurra'i daga mafi munin daga mafi kyamatuwar malamai makaranta ilallahi wurin Allah azza wa jalla malamai makaranta waɗanda Allah ya fiƙi allazina yazuruna al-umara su ne waɗanda ke ziyarar shugabanni malaman fada su samu ɗan liwaɗi a yabai amma a soki a halin sunna a yabi ɗan giya bisa mumbari a soki a halin sunna a halin sunna a ce mai ɗan bida'a don bai bada kuɗi ba ɗan bida'a ɗan ɗariƙa a ce mai ahalin sunna don ya bada kuɗi ban taɓa ga 'yan ɗan ɗariƙa za ahalin sunna ba 'yan babara ba kawai don ya bada 'yan kuɗi to yanzu ina kuɗin suke sun kashe sun koma neman wasu ya koro su to shi agungunin ana so a to inda in ka to inda ni ice ɗaya zasa buge ma kai Allah ya shirin da mu to shine yace wa inna min abgalil qurra'i daga mafi mafi munin makaranta ila Allah wurin Allah azza wa jalla alladhina yazuruna al-umara sune waɗanda ke ziyarar shugabanni yau har abin bugun gaba ne ga malami wai shi ya samu shiga ga shugabanni kuma shugabannin nan ha'in iska inda ma shugabannin kwarai sai a ce nasiha ka kai musu wai malami abin bugun gaba na gare shi to ku tahi don Allah muna kira ga shugabanni su gama da rabon su galle yabo da nasu a game duk aba waɗannan malaman mu a bari Allah ya bamu nashi duk shekarun ga dukiyar wa nake ci ta Allah duk wanda ya sai yana aiko bon shirka kai ya sake aikowa ko ba ya kata annan ba in an ka tashi rabon abu na gwamnati ka a sa da sunan belle abu a bari Allah ya bani ka gani shi ake dimbin da an yi musu alkawarin akwai wanda an kawo alkawarin kwamishinan shari'a akwai wanda an kawo alkawarin sa akwai wanda shegantaka dai ga ta nan duk ashe ba don Allah sun kai alkawarin an kai musu to yau duk an yi kamar ba a san da su ba don haka da su da bello yabin dan adawa duk guda bello yabin ma ya hisu kima don ni ba mai cewa ya bani kuɗi amma su ba kamfen sun kai ba ana nan shi wanda ya sun kai ba su kuɗi ana nan da gungunin nasu ya fara kaiwa gare ya ce to ai ba don Allah an ka zabe ni ba kuɗi ni ba su haka yake kuɗi ya bayar ku bari zuwa gaba sai mun yi rabon su hada bi iznillahi to Allah ya shirye da mu wa fi ba'din nusafi ga wata nuskha al-umara al-jawara waɗanda ke ziyara shugabanni azzalumai al-jawara jam'i na ja'ir sultanin ja'irin azzalimin basarake karkataccen basarake to shine al'umara aljawara waɗanda ke mafi munin malamai makaranta su ne masu ziyarar shugabanni azzalumai irin waɗanda an gare mu yanzu ko namu na yanzu adillai ne tsakaninku da Allah adillai ne tsakaninku da Allah suna adalci amma ga malamai nan kada kaina in ka zo gidan wani wani wani dan siyasa zaka iska malami ya kai hamsin goggoriyo akai ana faɗa da juna wai shi zai nasiha shi zai baka da musallacin billa ya bada no maslan kai nasiha sai ka je gidan dan liwadi gidan dan liwadi aka nasiha in ka isa yi nasiha liwadi mana game da haramcin liwadi ko in ka ta gidan dan giya kai wallahi giya ba ta da kyau duk mai shan giya sai Allah ya sa shi wuta in ka yi wa kai irin wannan nasiha don haka tarin ta ta tsakani da Allah ce ba tsakani da Allah ba ce ta abin duniya ce kuma ba su samu ba don babu alfahari ban yi tsammanin yau akwai wani mallami da muka gwada tsawo da shi ba yau garin ga game da abin duniya babu alfahari su malaman da na bi gwamnati har yau gwamnati ba ta ɗebe musu takaicin dalla ba har yau yana da wani kare yana jaya da wani ya ce a to alisa fa to ni ma na ce a to alisa fa kowa ya zo ya hudu duk mallaman zo su hudu abin da sun ka mallaka ni in hudu abin da mallaka su tabbatar da wallahi yau ba su min ba kuma yau ni ka iya daga hannu gashi bari in daga yau ma duk tarayyar Najeriya ka haɗe ta wuri guda wallahi ba mai biyata naira goma na hudu haka nan kwanaki ko ban haɗi ba yau ma na maimaita in kuma akwai mai biyata naira goma ya fito duk cikinsu akwai mai iya haka nan wanda lalurar sallah baka iya sai ka ci bashi kuma ga kanan biyu da gwamnati ni ban tare da gwamnati amma in lalurar sallah ban ci bashin kowa ba to Allah ka shiryar da mu wannan ba alfakari ne ne kai ba ina itirafi ne bin ni'matin lahi Allah ya don kusan Allah ya yi min ni'ima Daga jawo ina ya samu kuɗi, fashi da makami ne kai ta kai ka samu. Allah shirya da ya ce warawa ɗabrani fil ausat imamu ɗabrani ya ruwaito wannan hadisi cikin littafin sama waje mul ausat bi nahawihi da makamanci ya ruwaito shi da makamanci ne illa annahu qala sai dai ya ce yulqa fihi na wannan rafin jubbul huzuni za a jefa algarraruna ciki nai kila sai an ka ce ya rasulullahi wa mal garraruna menene garraruna Ala ya ce almura'una bi a'malihim fi duniya masu yin riya da ayyukansu a duniya masu nuna ayyukansu masu yi don mutane su gani ba don Allah ba abinda na faɗi daidai Allah shi bani lada inda ni kuskure Allah ka yafe mini subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika